الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه أجمعين أما بعد فالسلام عليكم ورحمة الله وبركاته يومنا يوم شران الثلاثة شاشدة قوة ذو القعدة hijiran manzon Allah sallallahu alaihi wa alihi wa sallam shekara 1444 wanda ya dace da shida ga watan shida shekara ta 2023 miladiya haihuwar annabi isa dan maryam alaihi salam za mu ci gaba da karatu na annahu daga littafin mulhatul i'rabi wa sinhatul adab ta abu muhammad alƙasim alhariri rahimahullahu ta'ala wanda wannan darasi shine darasi na goma sha bakwai a cikin wannan littafi mun tsaya ƙarshen babe da malam ya kawo akan al-mubtada wal khabar a baiti na ɗari da bakwai muka kwana yau za mu tashi baiti na ɗari da takwas a sabon babe babu shtigalil fi'li anil maf'uli bi dhamirihi Kamala ya ce wa haka za in kulta zaidun lumtuhu wa khalidun darabtuhu wa dimtuhu فالرفع فيه جائز والنصب kilahuma dallat alaihi kutubu to mala ya ce babu shtigalil fi'ili babu mai bayani akan shagaltuwa fi'ili shagaltuwa fi'ili da yin aiki anil maf'uli daga barin kula da mafa'ulinsa wato bi damirihi a dalilin damirin shi maf'ulin a ƙa'ida al-maf'ulu bihi amil ɗinsa shine al-fi'lu saboda haka da al-fa'il da al-maf'ulu bihi dukkaninsu amil ɗinsu shine al-fi'il idan ka ce misali rakiba muhammadu hisanan Muhammad ya hau doki, to da Muhammad da Hisanan duka rakiba shine amil ɗinsu. Saboda haka shine amilin raf'a ga Muhammad, shine amilin nasba ga rakiba. Wannan shine ka'ida. To akwai lokacin da fi'ili zai zo ya shagaltu da wata hidima, wato sai ya zan bai yi aiki a kan ainihin wato mafi'ulinsa ba sakamakon shi mafi'ulin akwai damiri da yake komawa zuwa gare shi to sai fi'ilin ya shagaltu da yin aiki a kan damirin sai ya hita batun wato mafi'ulinsa sai ya zamo cikin kamar ka'idar da malaman fiƙihu ke cewa kenan almashigulu la yushgalu yawwa wanda an ka dabaibaye da shagaltuwa da wata hidima da bai kamata kuma a sake ɗauko wani shagali kuma a ɗora masa ba a sai a bari sai ya gama da wancan shagalin sai a ɗora mai wani to shine almashgulu la yushgalu wanda ya shagaltu da wani abu na aiki ko hidima to ba za a sake shagaltar da shi da wata hidimar ta daban ba tare da ya ya kammala waccan ba ƙa'ida ce da malaman fikihu ke kawo ta cikin alkawa'idu alfikihiyya to haka a nan na hau ana samun wannan to wannan shi ake kira da alishtigalu alishtigalul fi'ili an maf'ulihi bi sababi zamirihi wato fi'ilin ya shagaltu da kula da damirin maf'ulinsa sai ya hita batun maf'uli kaga kenan maf'uli yanzu sai a sama masa wani hukunci daban da kuma wani sabon amili sau duk sanda aka samu amal to labudda min amilin to gudun haka sai malamai suka ce to a bashi wani hukunci na daban yanzu ba maganan nasba tunda aka yi masa nasba to dole a samu nasibuhu nasibuhu kuma ishtagala an ya shagaltu daga barinsa to wannan shi ake kira ishtigali eh amma a ta'arifin su malaman nahu suna cewa an ya taqaddama ismun wa ya ta'akhkhara anhu amilun al-muradu bil amili huna fi'lun mutasarrif shine a samu suna ya gabaci fi'ilinsa sai fi'ilin ya zo ƙarshe shi kuma sunan sai ya fara zuwa sannan sunan sai ya kunshi wato fi'ilin sai ya zamo an haɗa shi da damiri wanda zai koma ga wancan suna da ya zama mutaƙaddim to shi yasa suka ce a shi alishtigal yana da rukunai guda uku akwai mashigulun anhu wanda aka shagaltu daga barin yi masa aiki shine almaf'ulu bihi din eh alismul mutaqaddimu sunan da ya gabata akwai mashgulun akwai wanda shi kuma ya shigaltu da wani abu na daban shine alfi'ilul mutaakhiru fi'ilin da ya zo ƙarshe bayan shi sunan sannan akwai almashgulu bihi wanda aka shagaltu aka himmantu da shi shine damirin da zai koma zuwa ga wancan wato suna to shine ce wa haka za in ƙulta zai dullumtuhu haka misalin yake in ƙulta lokacin da ka ce zaidun lumtuhu zaidu na zarge shi ni dai ina zargin zaidu wato akwai zargin da nake wa zaidu to anan zaidun shine mashgulun anhu lumtu dama lum daga lama ya lumu ne to wannan fi'ilin shine mashgulu ko almashgulu wannan hu shi kuma yana koma zuwa ga zaidu shine almashgulu bihi almashgulu bihi to ka'ida shi zaidu din nan ya zamo da nasba idan ya zamo da nasaba sai ya zamo nasabarsa sa wanda amil a kansa shi ne fi'ilin shi ne fi'ilin to a ƙa'ida ta larabci amil shi yake fara gabata sannan ma'amul ya biyo baya to yanzu shi fi'ili yana da ma'amulai guda biyu yana da ma'amuli mutaƙaddim shi ne suna yana da ma'amuli mutaakhir shine damirin shi suna to sai malamai suka ce sai a koma zuwa ga asali shine asali amil ya yi aiki akan ma'amulinsa da zai zo baya gare shi saboda haka kenan kaga ma'amuli mutaqaddim shi sai a bashi hakuri shi sai a bashi hakuri yanzu ba ta tashi ake yi ba saboda haka yanzu fi'ilin lumtu yanzu ya shagaltu da ainihin yin amal a kan damiri saboda haka an tabbatar zaidu shi yasa ba a ce zaidan lumtuhu ba saboda haka an ka ce zaidan lumtuhu to sai ya zamo kamar zaidu din baya da amili baya da amili kuma ka'ida a kamata yi amili wato ya yi aiki akan ma'amulinsa da zai biyo bayansa to shi yasa wannan shi ake kira ishtigalu ishtigalul fi'li an ma'amuli an maf'ulihi bi sababi dabirihi to zaidun anan madadin ka ce maf'ulun bihi muqaddam sai ka ce ismun marfu'un bil ibtida'i bil ibtida'i wa alamatu raf'ihi الضمة الظاهرة على آخره لأنه مفرد وهو صحيح الآخر لمت لم فعل ماض مبني على السكون لاتصاله بضمير الفاعل وضمير الفاعل بارز متصل مبني على الضم في محل رفع فاعل هو shine damirun barizun muttasilun mabniyun ala dhammi fi mahalli nasbin maf'ulun bihi maf'ulun bihi sai ka ce wal jumlatu min al fi'li wa ma ba'dahu fi mahalli raf'in khabarun li zaid to wannan shine amma da cewa kai zaidan limtuhu to kaga ba wannan li'irabi za ka yi ba duk da ya halatta ya halatta ka ce zaidan limtuhu dama kana da waje haini kana da waje haini ko ka ce zaidan lumtuhu ko ka ce zaidun lumtuhu duk wanda ka faɗa to ya yi amma in ka ce zaidan to sai ya zamo kuma ka ce maf'ulun bihi mansubun bi fi'lin mahazufin taqdiruhu yufassiruhu ma ba'dahu ai lumtu zaidan lumtuhu shine taqdirul kalami saboda haka irin fi'ilin da ya biyo baya gare shi shi za ka kaddara masa eh lumtu zaidan lumtuhu to shine sai su ce zaidan maf'ulun bihi mansubun bi fi'ilin mahzufin taqdiruhu yufassiruhu ma ba'dahu وعلامة نصبه الفتحة الظاهرة على آخره لأنه مفرد مفرد to sai ya zamo jumla ce daban lumtuhu sai ya zamo shi ma jumla ce daban shi ma sai ya zamo fi'ilun wa fa'il wa maf'ul kaga an samu jumla guda biyu kenan to haka wa khalidun darabtuhu haka in ka ce khalidu khalidun darabtuhu khalid na duke shi ko kuma wa khalidun dimtuhu khalidu na zalunce shi daga addaimu ne addaimu ba'ana azzulmu zalunci to shi ma irin wancan ne kakan ce khalidan darabtuhu ko khalidun darabtuhu khalid na duke shi kuma dukkansu sun zo a ƙur'ani eh ishtigal ya zo a ƙur'ani haka kuma ainihin waccan fuska ita ma ta zo cikin alƙur'ani wanda duka za mu yi bayani nan gaba kaɗan to shi ma khalidun sai ka ce ismun marfu'un bil ibtida'i wa alamatu raf'ihi ad-dammatu zahiratu ala akhirih li'annahu mufradun wa huwa sahihul akhiri darab فعل ماض مبني على السكون لاتصاله بضمير الفاعل وضمير الفاعل بارز متصل مبني على الضم في محل رفع فاعل والهاء ضمير بارز متصل مبني على الضم في محل نصب مفعول به سكتي والجملة من الفعل وما بعده في محل رفع خبر للمبتدا هكا إن كتشي خالدا ضربته سكتي خالدا مفعول به منصوب بفعل محذوف تقديره يفسره ما بعده يفسره ما بعده وعلامة نصبه الفتحة الظاهرة على آخره لأنه مفرد إيه تو ضربته سيكتي جملة تفسيرية لا محل لها من الإعراب إذا قدر نصب غشي زيدا ko khalidan to da lamtuhu da darabtuhu a wannan hali duka suna matsayin jumla tafsiriya ita malamai ke kira jumla tafsiriya tana fassara abin da aka shafe wanda za a kaddara wato ya zamo amili ga ainihin shi wannan maf'uli din to haka wa dimtuhu eh ai khalidun dimtuhu khalid na cuce shi na yaudare shi to haka zaka ce khalidan dimtuhu bayar da kai li'irabin wa'ancan haka zaka yi wannan to shi ne mala ya ce farraf'u fihi ja'izun wan nasbu to ko kai raf'a ga zaidu ko kai raf'a ga khalidu wan nasbu ko kai nasba ga zaidu ko kai nasba ga khalidu fihi a kowanne daga cikinsu ja'izun wannan ya halatta duka ya halatta hmm? ba matsala ko ne ka gara ba za ka iya yi eh in ka gara ba ka ce zaidun lumtuhu zaidan lumtuhu khalidun darabituhu khalidan darabituhu ko ne halatta ne fil arabiya sai mala ya ce kilahuma dukkanin arraf'u da annasbu ga shi zaido ko khalid ɗin nan ko sunayen da suka zo da kama irin su dallat alaihil kutubu kutubu bi iskani ta saboda wazani duk da ya halatta a ma'aunin fa'ulu a yi mai ɗauri in an ga dama a yi masa ɗauri ko a yi masa donma ga harafinsa na tsakiya kaga alkutubu akan ce alkutubu akan ce alkutubu to duk wannan ya halatta haka rusulun kaga dama kuma kace rusulun rusulun rusulun bi iskani sin ya halatta luga ce ta banu tamim to duk fi'ili duk suna da ya zo da irin wannan siga ala sigati fa'uli to ya halatta ko kai iskanin harafin tsakiya ko kai masa zamma to saboda haka littattafai sun tabbatar da haka idan ka koma cikin littattafai na nahau to za ka duk malamai na kawo wannan to idan mun koma a ƙur'ani za mu ga allah ta'ala yana cewa a suratu yasin aya ta 39 yana cewa wal qamara qaddarnahu walƙamara ƙaddarnahu to kaga sai aka wa ƙamar nasaba a nan kaga ba ya ishtigali ba sai zamo alƙamara maf'ulun bihi mansubun bi fi'ilin mahzufin taqdiruhu yufassiruhu ma ba'dahu wa alamatu nasbihi alfathatu zahiratu ala akhirih li'annahu mufradun wa huwa sahihul akhiri ko qaddar sai ka ce fi'ilun madin mabniyun alal fathi alal sukun qaddar fi'ilun madin mabniyun alal sukun litisalihi bi damiril fa'il ita ce nadi wa damiril fa'il barizun muttasilun mabniyun alal sukun fi mahalli raf'in fa'il wal ha'u hu dinnan ضمير البارز متصل مبني على الضم في محل نصب wannan ita ce mafi yawan ra'a ta ƙura'u kama asim haka ya karanta mafi yawan dai alkufiyu don su malaman kufa na nahau su nasaba suka fi nasaba suke saboda haka su zaidan lumtuhu sun ce ya fi a ce zaidun lumtuhu to shi yasa wayannan ƙurra wayanda suka fito daga alkufa to za ka ga duka haka sun ka karanta ayar wal kamara kama asim kufiyun ne haka hamzatu shi ma kufiyun ne haka al'imamul kisa'i ibn amir dukkansu sun karanta da yin nasba sun karanta da yin nasaba a kan ishtigali sauran ƙura'u suka karanta da walƙamaru ƙaddarnahu walƙamaru ƙaddarnahu e to wannan kenan saboda haka in an yi nasaba shine ishtigali an gane ko in an yi nasaba shine ishtigali idan an yi rafa'a kuma sukan kira shi alibtida eh wannan shine abin da muka manta mu yi bayani zaidan lumtuhu shine ishtigali zaidun lumtuhu to wannan alibtida eh wal qabaru qaddarnahu sai ka ce alibtida wal qamara qaddarnahu sai ka ce alishtigal to haka haka abin yake to haka faɗin Allah ta'ala wa zalimi na a'adda lahum azaban alima to shi ma ishtigali ne eh suratul insan الظالمين سيكتي مفعول به منصوب وعلامة نصبه الياء أه؟ لأنه جمع المذكر السالم والنون عوض عن التنوين في الاسم المفرد كو تو سيكتي عامل إنسان شما مقدر wa amiluhu yufassiruhu ma ba'dahu ko shine a'adda eh ay maf'ulun bihi mansubun bi ko bi fi'lin mahzufin taqdiruhu yufassiruhu ma ba'dahu a'adda kenan domin wa taqdirul kalami a qaddarna al-qamara qaddarnahu an gane shi ne takadirul kalami a adda zalimina a adda lahum shi ne asali to amma sai aka ɓoye fi'ilin aka zo kawai sai aka ce wal kamara sai haka duk fi'ilin da ka gani gabansa to shi za ka kaddara masa eh an gane ko ai wa qaddarna al qamara qaddarnahu wa qaddarna al qamara qaddarnahu وأعد الظالمين أعد لهم عذابا أليما to wannan amma idan ka ɓoye zamiri baka kawo zamiri ba to wannan sun ce ta'ayyanan nasbu don kan wajibi ne a yi nasaba ba ka da ikhtiyari ba dama ka yi rafa'a eh magana ka yi rafa'a suka ce bata taso ba a nan sai ya zama maf'ulun ne bihi muqaddam kawai misali ka ce zaidan darabtu sai ka ɓoye hu baka ambace ta ba baka ce darabtu hu ba to anan tunda baka ambaci damirul ishtigal ba to bai halatta kai arrafu ba eh bai halatta ba an gane ko kamar ka ce misali allaha as'alu Allah kaɗai nake rogo to bai halatta ka ce Allahu as'alu ba don ba ishigali ba ne shi wannan ba ishigali ba ne a nan za ka ce zaidan darabtu zaidan maf'ulun bihi muqaddam wa huwa mansubun maf'ulun bihi muqaddam wa huwa mansubun wa alamatu nasbihi alfatatu zahiratu ala akhirih eh kawai gabatar da shi ne aka yi saboda dama ya halatta a gabatar da maf'uli maf'ulin bihi akan fi'ilinsa da ma fa'ilinsa to darabtu din da ka jinkirta fi'ilu wa fa'il shine amil a kansa to saboda haka in ba zamiri babu magana ishtigali babu magana ishtigali to sai babul fa'il wa kullu ma ja'a min al-asma'i aqiba fi'l salim al-bina'i farfa'ahu in farfa'ahu id tu'ribu fa huwa al-fa'ilu nahwu jara al-ma'u wa jara al-amilu to sai al-fa'il babul fa'il za a yi magana akan al-fa'ilu fa'ili idan ce alfa'il shi ne kullus min ja'a ba'da fi'ilin ta min waƙa minhu shi ne wani suna da ya zo bayan fi'ili kuma aikin ya auku a kansa to shi ake kira da alfa'il alfa'il to wa kullu ma ja'a min al'asma'i duk abin da ya zo daga cikin sunaye duk abin da ya zo daga cikin sunaye to sai malam ya ce a ƙiba fi'ilin kuma ya zo ƙarshen fi'ili ya zo ƙarshen fi'ili wannan fi'ilin kuma salimil bina'i gininsa ya kubuta ba a canza gininsa ba to wannan suna farfa'ahu kawai kai masa rafa shi ake kira da alfa'il wa kullu ma ja'a dukkan abin da ya zo min al'asma'i daga cikin sunaye kaga ya fitar da fi'ili ya fitar da harafi aqiba fi'ilin ya zo bayan fi'ili mubasharatan eh kaga kenan idan ya zo kamin fi'ili to ba wannan suna ake magana ba a'a fi'ilin ya zo kai tsaye yana zuwa sai a samu suna sharaɗi na gaba kuma shi fi'ilin salimil bina'i ya zangininsa ba a canza shi ba ba a gayyara shi aka mayar da shi mabniyun lil majhuli ba to a nan farfa'ahu sunan sai kai masa raf'a iz tu'ribu amma a lokacin da za ka yi li'irabi ma'ana in ka kawo sunan da ke ɗaukar li'irabi ba mabni ba to fahawal fa'ilu to sunan da ya cika wa'annan sharuɗa shi muke kira alfa'il to malamai sun ce a wannan baiti na alhariri rahimahullahu ta'ala sun ce akwai abin duba a kai ce wasu aƙiba fi'ilin sun ce ba haka ya kamata ya ce ba amma ta yi ya ce min ba'adi fi'ilin salimil bina'i min ba'ad ya yi amfani da lafazin ba'ad sunan da ya biyo bayan fi'ili amma cewa aƙiba to yana ishara kan cewa kenan dole ne sunan ya zamo wato baya ga fi'ili mubasharatan ana ba zai ma yiwu a samu attawassu tsakaninsu ba wanda kuma ba haka ba ne to shi yasa suka ce kamata ya ce min ba'ad fi'ilin salimil binayi kuma baitin ya tashi bai kalle ba to na jaral ma'u misalin sunan da ya cika wayancan sharuɗa kamar ka ce ruwa ya gudana to alma'u a nan kaga suna ne sannan ja'a ba'a da fi'ili jara ko sannan jara salima bina'u ba a ce juriya ba jara hmm? kaga yana nan akan asalinsa eh amma an ce juriya ko ujuriyal ma'u to an juye gininsa amma yadda shi mabniyun lil majhul ujuriyal ma'u ko wajaral la'amilu mai aiki ya yi zalunci an ba shi amana an ce ya aiki amma ya ci amana bai yi abin da ya kamata ya yi ba to shi ne jara akan ce jaral hakimu alkali ko shugaba mai hukunci ya yi zalunci to jara sai ka ce fi'ilun madin mabniyun alal fatatil muqaddarati alal alifi mana min zuhuriha التعذر لأن الألف يتعذر تهريكها الماء sai ka ce fa'ilun marfu'un ma'alamatu raf'ihi abbammatu zahiratu ala akhirihi li'annahu mufradun wa huwa sahihu al'akhiri to duk inda aka samu suna ya cika wa'yannan sharuɗa to shi ya sama ya ce fahawal fa'il shi malaman nahu suke kira fa'ili to haka wa jara la'amilu shi ma jara ka ce fi'ilun ماض مبني على الفتحة الظاهرة على آخره لا محل له من الإعراب العامل فاعل مرفوع وعلامة رفعه الضمة الظاهرة على آخره لأنه مفرد وهو صحيح الآخر تعانن دا cewa kai alma'u jara to na alma'u yanzu ba fa'ili bane saboda bai cika sharuɗan zama fa'ili ba tunda cewa aka yi wa kullu ma ja'a min al-asma'i aqiba fi'lin salim al-bina to kaga shi ya zo qabla al-fi'l shi kuma wancan ana neman ya zo ba da fi'ili to anan alma'u jara to alma'u ya koma mubtada sai ka ce ismun marfu'un bil ibtida'i wa alamatu raf'ihi الضمة الظاهرة على آخره لأنه مفرد وهو صحيح الآخر جرى سيكتشي فعل وفاعل في محل رفع خبر للماء to wannan kenan in kuma shi fi'ilin aka gayyara gininsa misali ka ce ujuriyal ma'u to ana alma'u ba fa'ili ba ne na'ibul fa'ili ake kiransa na'ibul fa'il to shi yasa ya ce maka salimil bina'i kaga duk da ya zo bayan fi'ili to amma bai cika sharuɗan zama fa'ili ba saboda ni fi'ilinsa an juya shi ujuriyal ma'u to ujuriya sai ka ce fi'ilun madin mughayyaru sigati الماء نائب الفاعل مرفوع وعلامة رفعه الضمة الظاهرة على آخره لأنه مفرد تو نائب الفاعل ذا أي مكان أكنس هكا إن كتشي على عامل جارع شما على عامل أنن با فاعل بني مبتداني جملة جارع تو إتتي ذات تسيا محل الخبر قريش to wannan shi ne to wani lokaci ya tafi muna iya kwana a nan mun tashi sai mu tashi wannan sabuwar gaba ووحد الفعل مع الجماعه كقولهم سار الرجال الساعة وإن تشئ فزد عليه التاء أو اشتكت أراتنا الشتاء wannan sha Allah ta'ala wani darasi sai mu tashi a kansa saboda yana buƙatar bayanai subhanaka allahumma wa bihamdika ashhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh